أعوذ بك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan marece na juma'a 26 ga watan ramadan hijira ta heyyen talikai muhammad daga makka zuwa madina 1445 muna wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda a jiya mun kare suratul inshiqaq yau za mu shiga wata sura mai suna suratul buruj bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
to bismillahir rahmanir rahim suratul buruj wannan sura ana ce mata suratul buruj ayoyinta 22 ne kamar yadda zamu gani kuma sura ce wadda Allah zai rantsuwa a cikinta da wasu halittunsa waɗanda ya halitta sannan ya bayyana dalilin rantsuwar shine wato tsananin damƙasa ga masu wahal da waɗanda ke yin addini masu imani wato duk wanda ke cutar da mai imani ko mai addini don ya kange shi daga wannan addinin ko ya kange addinin watsuwa ko a fahimta to wannan sura za ta zamo darasi gare shi in Allah ya so Allah ya ce was sama'i ina rantsuwa da sama zatil buruj ma'abuciya tamrari buruj tana da ma'anoni da yawa ga laraba ko kuma ga malaman shari'a wasu na cewa buruj wato manazil ne wuraren sabka na tamrari ko kuma wuraren sabka na wata da rana da wata da rana duka suna da wuraren da suke sabka a cikinsu wato manazil shams da manazilul qamar gwargudun yadda saukarsu a cikin waɗannan wuraren wato yake amkuwa Allah ya rantsuwa da waɗannan wuraren na saukau tamrari ko saukar rana da wata zai ya jawo hankalin mutane su gane abin da ke cike na hikima wasu na cewa buruj su ne taurari ne manya-manya guda goma sha biyu a cikin sararin sama malaman tafsiri da yawa suna ƙoƙarin su faɗi ma sunayensu idan ka karanta kamar ƙorɗubi da sauran malaman tafsir suna cewa abin nan manazil ne na wasu tamrari guda goma sha biyu manya-manyan tamrari shi ne buruj amma idan muka dibi wasu fassarori daga nassin ƙur'ani zai nuna mana cewa buruj kamar wasu gidaje ne manya-manyan gidaje Allah na cewa ga masu tsoron mutuwa walau kuntum fi burujin mushayyada za ku mutu ko da kuna cikin gidaje masu tsawo maɗaukaka ai mutsawwala gidaje manya-manya waɗanda aka gina kuka shiga ciki kuka ɓoye to mutuwa za ta iske ka komi tsawon gida da girman gida ta ɗauke ka wannan ya nuna abin da Allah rantsuwa da shi komi na ne in manazil ɗin nan saukar tamrari in dai tamrarin ne to abin nan mai girma ne ƙware da gaske a wata aya Allah na cewa tabarakallazi ja'ala his-sama'i buruja sarki ya tabbatar ma Allah da albarkoki wanda ya sanya a cikin sama buruj suna cewa tamrari don ga sunan kana gani karara tamrarin kuma suna da yawa waɗanda Allah ɗaya san iyakar yawansu da girmansu an tambaye Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda cewa Allah ya ce me yake nuhi da wannan sura da an karanta yanzu was-sama'i zatil buruj yace al-kawakib tamrari manya-manya sune buruj ya fassara da cewa buruj sune tamrari aka tambaye shi ga wata aya da Allah yace ja'ala his-sama'i buruj um ja'ala his-sama'i burujan yace al-kawakib ya koma faɗi na biyu da na uku aka tambaye shi an kaulin Allah ta'ala fi burujin mushayyada yace al-qusur manyan gidaje to ala ayi halin dai ko menene in tamrarin ne in wurin saukar tamrarin ne to Allah da ya rantsuwa da su don ya nuna suna da girma da daraja a wurin Allah waɗannan tamarin da muke gani to su ne buruj ko kuma hanyoyinsu da suke bi domin kowace tamraruwa rana tamraruwa ce tana bisa hanyarta wata abin nan tamrari abin nan ne shi ma tamraruwa ne yana bisa hanyarsa sannan su ma sauran tamrarin suna bisa hanyarsu illa shamsu yalbagi laha an tudrika al-qamar wala layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yazbahu kowane su a cikin sarari yake yin iyo ma'ana tahiya rana ba ta kure ta kama wata wata bai kure ya bugi tamraruwa kuma cikin hikimar Allah duk waɗannan tamraren komi yawansu da girmansu da sarari suke zube za ka Allah ce hi falakin fage ne mai fa'ido an ka zuba su kuma suna gudu mai tsanani sannan wani ba ya kabrar wani rana ba ta kabrar wata wata bai kabrar rana tun halittar su haka suke sai radda Allah ɗaya musu iyaka sannan su ƙare wal qamari qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim haka ne suke tafiya to Allah ya rantsuwa da sama ma'abuciyar tamrari ɗai kenan wal yawmil maw'ud kuma Allah ya rantsuwa da yini wanda an kai alƙawari wani yini ne an kai alƙawari yawmil qiyamati alal ijma ba khilafa cewa yawmil maw'ud shine ranar da za a tara kowa don me Allah ce mishi yawmil maw'ud wanda an kai alƙawari saboda Allah ya yi alƙawalin da jama'ar sama da jama'ar ƙasa ranar nan za su taro wuri guda duk abin da a sama na halitta da duk abin da a bisa ƙasa na halitta to zai taro wuri guda abdullahi ibn abbasin ya ce kuje wannan kuje da kake gani ranar alkiyama to za a yi ruwansa ya taro wuri guda duk kujen da Allah ya halitta tun farkon duniya har ta ƙare ranar za a tabe shi duk kunamar da an ka halitta da farkon duniya har ƙarshe ranar za ta taru shine yawmul maw'ud abuna mai sauƙi a wurin Ubangiji ba wuya, in hiya illa sai hatun wahida, tsawa guda ce, fa'izahun bisahira, sai ga su ga hajiya duk sun taru. To Allah rantsuwa da wannan yini, wa shahidin wa mashahudi, Allah ce kuma ina rantsuwa da shahidin mai shaidu, shahidin mai shaidu, wa mashahudin da wanda ake ake shaidu, wanda ake halartarsa. nan shaidu ba wai na alƙali ko a'a wanda ake aka taruwa a wurinsa ya shaida an taru a wajensa shi yasa malamai mahi yawa suka fassara cewa a shahid a nan shi ne yawmul juma'a don me aka ce mishi shahid saboda shi zai shaidu duk wanda ya halicci ya halarci aikin ranar juma'a a cikinsa ko ya yi aiki na kwarai ko ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yi karatun suratul kahafi ko ya ko ya sadaka ko wani abu na alkhairi to wannan yini na ranar juma'a zai yi shaidu da shi ranar alkiyama ashahid kenan amin shi yasa manzo Allah ya faɗa cewa inna haza yawmun ja'alahu Allahu lil muslimin idan wannan yini na juma'a yini ne wanda Allah ya sa ga musulmi idi su rike shi da daraja da ake son kai wanka ka sanya turare ka cire akaihu ka yi aski ka gyara wane ne ka sanya tuwahi masu kyau ka je masallaci kai sallar juma'a don ka samu wannan shaida in gane kada ya zanto hahin ka na tsawa sai za kana wajen yawo ko wajen me su abin nan ko wajen hira yawa ka sa tuwahi masu kyawu amma masallaci sai ka sa masu dauda to kada ka haka nan ka sanya tuwahi masu kyawu ka je ranar juma'a don wannan yini ya samu shaidunka sannan a cikin wannan yini na shahid ya juma'a akwai sa'a guda wadda Allah ya alƙawali duk wanda ya abin nan yawa duk wanda ya addu'a cikin wannan sa'ar to Allah zai karba mishi kuma sa'a ce dan lokaci kadan illa ubangiji bai bayyana ta ba to haka yana da kyau ka raya dare yawmul juma'a da ibada inda ya fi karfahuwa ma bayan sallan al'asar zuwa magariba don dan lokaci ne kadan don haka yana ba ku shawara ko da a wurin itikafi yanzu yau juma'a da an kahin a sha ruwa to kai abin nan ka natsa ga addu'a ka faɗa ma Allah bukatu ka kuma ka nace kahin rana ta faɗi insha Allah za ka samu biyan bukata amin to wa mashhudin da yini wanda za mashhudi shi kuma yini arfa ne wasu malamai na cewa huwa al-hajjul akbar shine ranar layya don haka ya zo ga fassarar Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Zubair suka ce yawon mashhud yawon adha ranar layya radda ake yanke dabbobi saboda Allah to wannan yini shine mashhud mun gane akwai kaulin malamai da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai har tabi'i tabi'i sauransu wannan fassara shahidin wa mashhud yana daga cikin masail khilafiyya waɗanda malamai suka yi a ƙawal da yawa kuma da nusus don haka auli wanda ya zama rinjaye cewa ranar juma'a da ranar arfa waɗannan ranaku kuraya su da ibada kuraya su da addu'a to Allah ya rantsuwa da su ya rantsuwa da sama za ta buruj ya rantsuwa da yamil ma'ud ya rantsuwa da shahidin wa mashahud to sai Allah ya ce qutila Allah ani ashabul ukhdud waton jama'a masu gina ramu na wuta al khudud jam'i ne ramu rame guda da ramu al ukhdud ramu wannan kissa ta ashabul ukhdud kissa ce mashhura wadda mahiyan ku duk kun san ta ta karatun ta cikin littafai ko da a cikin riyadus salihin imamu an-nawawi ya kawo wannan kissa mai fadi mai tsawo cewa akwai wani yaro wani abin nan mai boka wanda ke wa sarkin gari sihiri da sauran harkar bokanci to tsuha ya kama shi ya ga kusan mutuwa sai ya ce masarkin ta samu wani yaro daga cikin abin nan ƴaƴan mutanen wanda da hankali in karantar da shi wannan ilimi kada ya zanna mutu ilimin ya ƙare za ku samu wanda za ku tambaya to sai aka zaɓo cikin zaɓe ka zaɓo wani yaro sai aka ba shi yana karantar da shi yaro idan zai je wajen boka to akwai wani rahibi rahibi shi ne mai biyar addini wanda Allah ya samkas addinin Musa ko na Isa to sai ya tsaya wurin wannan rahibin ranar har yaro ya tambaye shi ya ce kai ne kake yi me kake bauta ma sai faɗa mai ubangijin da yake bauta ma shine Allah guda sai ya wuce wurin boka in ya dawo sai ya tsaya wurin rahibi to har yanzu dai sai ya amshi imani ga hannun shi rahib abin nan rahibi ya watan ya bar boka to da Allah ya tashi jaraba shi da jaraba sauran mu'minai masu biyan wannan addini na asali wanda ya rage sai yaron zai wucewa sai iske wata dabba ta tare mutane an kasa wucewa a cikin ransa ta ce to a yau nan zan jaraba addinin nan guda biyu in gani sai ɗauki dutse ya ce Allah idan addinin rahibi shi a bisa gaskiya na gaskiya ne abin da yake faɗa ka ba ni iko da ƙarfi in nije dabban nan ta mutu amma idan addini na ra- na boka shi adda gaskiya to in ni jihe ta kada ta mutu yana son ya gwada sai ɗauki dutse ya jefi wannan dabba suna cewa zaki ga wata riwaya sai zakin ya faɗi ya mutu da ɗan ƙaramin dutse kuma ɗan ƙaramin yaro to sai abu ya ta da mamaki ƙwarai an kai ta ɗumi cikin gari har sarki ya jiya sai wani makaho bai gani shi kuma ba abin da yake so kuma da samu gari sai zo inda wannan yaro ya ce ai bai tsammanin ilimin sihirinka ya kai inda ya kai ba haka ɗauki ɗan dutse ya kashe dabba ina son ka mai san min da gani na ya ce a ni ban mai san ma da gani ka kuma ba ni na kashe dabba ba amma ne ma alƙawali idan ganin ka yadda za ka yi imani da ubangijin talika wanda ya halicci sama da ƙasa ya halicce ka ba sarkin garin ku ba ganin ka zai da ba ya ce a ni kowa ka mai san min da gani ina biya sai ya mai addu'a ganin sa ya dawo to sai mutane sun kai ta zuwa wajen wajen don neman addu'a sarkin garin sai jiya to sai sa aka kamo rahibi aka kamo mai mai boka da shi yaron to har dai aka ce aka wa shi rahibin hukuncin kisa da waɗanda sun ka sun ka bi shi to shi kuma yaro sai aka ce aje a kashe shi a sau duci a turo shi da aka zo aka hau duci aka turo sai ya kai mutuwa ya faru bai komi ba sarki ya ce har zai bai yarda ba a sa cikin ruwa a je cikin teku tsakar ruwa a jefa shi aka tahe da shi kuma an kai tsakar ruwa Allah ya sa jirgin ya tudda wadanda ke saman ruwa yaro ya dawo to shi na yaro ya ce ma sarkin ba ka iya kashe ni sai da abu guda idan ka sa aka ɗaure ni a gicce ni ka ciri kibiya a cikin bakata ba taka baka ba ka sanya da abin da mai sunan kwari ba kwari ba kibiya sannan baka ka sa a cikin baka ka halba ka ce bismillahi da sunan ubangijin yaro in samu sa'an kashe wannan yaro shi ko sarki sai ya yi yana sai halbe yaron ga kunne kundu kukin kunne sai yaro ya mutu sarki na murnar yaro ya mutu sai jama'a suka ce a ashe ubangijin yaro shi abin bauta sai aka kahirce mai gaba ɗai to wannan shi yasa ce duk a tara wanda ya imani gaba ɗaya aka tara suri guda da shi sarkin da ƴan majalisa ce suka zauna aka yi ramu aka kunna wuta an ka sa jama'a layi layi ko ina ka zo ka kahirta ga ubangijin yaro ka bi sarki ka kahita in ba kai baka tuma ka fada wuta to sai jama'a suka ta fada wa wuta abin sarki ke tunanin bai wasa ya faru saboda imani in ya shiga cikin zuciya baka ya kire shi sai suka ta fada wa wuta har wata mata na goye da jaririn ta a baya ta zo ta tuma za ta fada ta tsaya ita ba don kanta ba don jariri sai jaririn ya ce inna in don ni fada sai ta fada to bayan waɗannan sun fada malamai suka ce ba gudansu wanda ji zahin wutar kafin ya tuma ya fada Allah ya amshi ransa wata barci su da ransu ba suna gama fadawa wutar da suka hura sai ta fito gaba ɗai sai ta ƙone su su kuma so da abisa kujeri da suna dariya kamar za mu gani a wannan to su ne ashabul ukhdud to haka duk mai kokarin ya cutar da masu addini to jira sakamakon sa Allah zai mai wa da waɗannan mutane to suna Allah ce kushila Allah ani ashabul uhudud wato waɗannan mutane ashabul uhudud Allah ya la'ane su annari zatil waqud an karanta annari zatil waqud kuma da karanta wasu na karantawa annaru zatil waqud da abin nan da rafa'a wato wuta ma'abuci ya hurawa wanda sun ka hura suna wa mutane azaba ba don komai ba sun bi addinin Allah Allah ce izhum alaiha qudun su alhalin suna zazzaune a bakin wuta suna kallo yadda ake mutane azaba suna dariya wahum su alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud suna halarci ga abinda ake wa mu'minai na ana kuna su ana halaka su don ɗin imanin su da wannan ladifa a'immatul mazahib al arba'a guda hudu suka halatta cewa idan mutum a wajen jihadi mutum guda ya san zai samu nasara in ya kutsa a cikin kafirai ko ya bude hanya ko kuma hanya ta samu to wannan yayi ko da ya tabbatar za a kashe shi kin gane don wannan yaro ya tabbatar za a kashe shi in ya faɗi abin da za a yi mai amma ya yarda ya faɗi a kashe shi don jama'a su shigo cikin addini yayi yawa mun gane zaka don ka bada ranka guda kai dai addini ya daukaka ba kai laifi ba mun gane shi yasa ake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wanda ya shiga ya ci mutuncin iyalinka kai tsaye aka kashe ka kai shahada kada ka bari a walakanta ma iyali kana gaba bari a kashe ka sannan a musu walakanci da bayan ka mutu ko dukiyarka wani ya ce kawo ko in kashe ka ya kashe ka mana sai ni in an kashe ka don duke ka kai shahada amma saboda tsoro yanzu tsoron mutuwa sai a tare ka a ce duk kawo abin da a gare ka miƙa jikinka na rawa ba halar ba ne a manzo Allah ya gaya muna cewa abin nan wannan musiba za ta same mu hubbar duniya wa karahiyatul maut son duniya da tsoron mutuwa musibu ne guda biyu to ci gaba
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد to Allah ya ce su suna zamne hankali kwance ana ƙone jama'a suna kallo ba su damu ba kuma jama'an nan da ake ƙonewa Allah ya ce wa ma naqamu minhum wato ba su da wani laihi ba a musu azaba don komi ba illa an yi uminu billahi wace da sun imani da Allah kurum al'aziz wanda yake mabuwayi alhamidu godaddi shi kadai duk wanda ke kin mai addini in ka tambaye shi don me yake kin sa bai da dalilin kin sa duk wanda ke tsangwama mai addini in ka tambaye shi don me yake tsangwama sa bai da dalili ashe ba kai ake tsangwama din ba abin nan da kake yi don yau in kabbar shi kan lalace ba mai faɗa da kai ba mai tsangwamar ka ko ba haka ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah sai dan sun yi imani da Allah kurum wannan ita ce kiyayyar su da waɗannan bayan Allah kamar kiyayyar ahlul kitabi da mu da duk wanda ayi imani na kware to zaka iske mugun mutum na faɗa da shi qul ya ahlul kitab hal tanqimuna ko hal tanqimuna minna illa an amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل kaga ko yawa ya ku mutanen littahi mu mun san ba ku kiyayya da komi da mu ba ku kiyamu ba ku mana fitina ko azaba da komi face mun yi imani da Allah kurum shi ɗaya ne faɗan mu da ku mun yi imani da abin da an ka saukas mana alqur'ani da abin da an ka saukas gare ku shi yasa kuke kyama da mu to haka mai addini yake ko shi kaga ana fada da shi to don ya yi tamassuk ne da addinin nan ko cikin masu addinin kuma in ka komo za ka waɗanda sun kai tamassuki da sunnan annabi sun hi shan wahala sallallahu alaihi wasallam sauran game game garin musulmi kawai ba ruwansu ba a fada da su saboda su komi ka ga dama kana iya yi amma mai son a yi addini kamar yadda yake to yana da wahala bai samu makiya ba shi yasa nake karanta nake muku shi ku karanci sira tana ƙara wayar da ƙwarai ku karanci abin nan littafan sira da yawa kamar na biyun rahama littafin dr sani rijiyar lemu ku karanta wannan littafin zai taimake ku da sira sannan ma sira ta shugabanninku su ma kada ku bar su ku karanci wahalolin da masu jihadin wannan ƙasa suka yi wanda yana cikin wato rashin adalcin da aka waɗannan bayan Allah rashin a rubuce sira ɗinsu irin wahaloli da gwagwarmayar da sun kai da musibar da sun ka sha da azabar da sun ka sha kahin su kafa daula ta musulunci sannan a karanci abubuwan da suka biyo bayan sun ma kafa daular iya da suka sha da zagin da suka sha da korar da sun ka sha to muna son mu sha abin nan kawai haka nan bagas ta iska addini an gyara sannan waɗannan bayan Allah sun wannan wahala kuma ka dawo su kake ganin laifinsu da su kansu abin ma har ya wuce iyaka akai yanzu akwai mai ganin eh, laifi ko sukar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ai wannan al'umma ta tarwace wannan al'umma ina za mu jama'a da suka bada rayuwarsu suka bada mutuncinsu suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam har wani ya dawo ya ce waɗannan wai su ne maƙiyan manzo Allah wai ba su san manzo Allah Eh? kuma kaga wani ma na saurari har akai wasu ma na, na musun wasu sahabbai jiwa da Abdul Jabbar ya kama musun sahabbai iri-iri ga su cikin ya ɗauko littafi na ahlus sunna kutubut tarajim da jahilcinsa da wautarsa ko kuma da sauransa yana karkatar da magana ba da sakewa yana faɗinta Allah shi isan musu bisa gare shi ai ya isa tun da an kai hukuncin ridda ai murtaddin ne ai Allah duk ƙarerayen da zama bayan Allah nan haka ga wasu yana kare wannan mutum har yanzu wa ai mai adalci kaza kaza menene adalcin me za a yi wanda ya ridda to ba abin da ya same su ba abin da ya sa aka yi musu wannan musiba face sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz mabuwayi al-hamid mai godadde allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda yake da mulkin sama da ƙasa kuma kaga wannan ya nuna Allah shine aziz mabuwayi ya buwaye kowa ba abin da ya buwaye shi amma ga masoyansa suna samun irin waɗannan musiba don me zan ta zan jarabawa gare su akwai wata riwaya riwaya bata inganta ba tana da rauni an tambayi Aisha wannan ma mamaki tambayi Aisha wai ana iya samun musulmin da zai iya bude baki ya zagi sahabban manzon Allah tace eh ga sunan ana yi saboda me tace don Allah baya son ladar su ta yanki ladar su da Allah ke ba su bai son ta yanki don haka ake zagin su to in ba don haka nan ba ya tunanin mutum zai lalace ya dameji eh ka zo ka faɗi magana da za ta rosa addini da ƙasa har sama kuma haganta daidai wanda ya rosa sahabbai ya rosa ƙur'ani ya rosa duk sunnan manzon Allah ya rosa duk littafin fiqhu kai har littafin nahwu da littafin balaga da kake kuri da ita da mantiki da kai iya mantikin duk an rosa sai an rosa sahabban manzon Allah duka ina aka samu abin na ibadat gawa an ka amso amma na ji wani ɗan shi'a gare ga waya wani ya gwada min yana magana yana cewa hatta da wannan sallar da ake yi yana rantsuwa billahi da zai ba ita ce sallar da Allah ya sauka manzon Allah ba ku kudi ba ku gani cikin waya kuna ganin shi watun tuni an bar sallar da manzon Allah ya ce abin da ya sa wato mutane ke ganin kamar waton shi'a tun cikin hijira ta shekara 280 ko da 80 ko 83 duk ayyukan addini suka bari sallah ba su yi ba su haji ba su wankan janaba ba su sallar idi tarawih ta ma ta bid'a ce don Umar ya kawo ta suke suke cewa duk ayyukan da ka sani na addini ba su suka ce ba abin da an wajibi sai da imam al-muntadar ya bayyana sannan addini zai dawo allama tsaba tsabai malamin Khomeini da ire-irensa da shi Khomeinin su suka zo da wani system mai suna wilayatul faqih har littafi shi Khomeini ya rubuta yana nan sunansa wilayatul faqih ana samun littafin karanta ka gani a ciki suka ce ku zo mu yi addini mu da Qur'anin nan mu yarda da shi ala taqiyatan sallan nan mu zanyanta ala taqiyatan hajji mu zo ala taqiyatan in ka zo kana ga su ba su hajji duk wanda ya zo hajji na ya ga ƴan iran ba su hajji duk kun zo kun gani suna kwana a gama sallah suna hansari kan zo hajji zai gansu suka ce mu yi haka nan amma wannan tsari na kwamaini walatul faqih kafin ma ya karɓo a iran sai da aka kashe masu kishin addini ƴan gane kashenin shi'a sannan wannan tsarin ya tsayu da shi ne suke yaudarar musulmi a duniya su ce adon musulmi jiki guda ne mun yarda da ƙwar'ani ƙarya suke yi ƙur'anin da sun kayar da shi baya ga hannu suka ce sai radda mahadiyar zo su zo da cikakke sannan a yi arriji'a a mai da duk sahabbai duniya a yi musu shari'a hukuncin kisa a kashe su wannan akwai kasar ɗaya kasar kaddiba na waya kana ganin zazzage na magana wannan riji'a ya mu mun yi imani da riji'a kuma mun yarda za a yi ta suna ce mata kiyamata subura so wannan ba a maganar wasa ba ce duk wanda ke son ya rosa ya rosa sahabban manzo Allah to addini yake rosawa gaba daya kuma ba wanda ya kamata a wasa sabci bane ko uwa kudai uban kudai ko shi tuba ko ku rabu ba mu gani to Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in shahidun Allah yana halarce da dukkan komai duk abin da ake aikatawa ga bayan Allah Allah na gani waɗanda ake ake sanyawa a cikin wuta Allah yana gani to innal lazina innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
Allah ya ce innal lazina haqiqa waɗannan fatanul mu'mini da ke fitunan mu'minai su azabtar da muminai ko wace irin fuska ta azabtar suwa ba wai waɗannan ɗaya ba duk wanda ke azabtar da musulmi ko waye da ƙarhensa ko da muƙaminsa ko da shugabancinsa ko da dukiyarsa ɗan kasuwa ne mai arziki ko waye in yana cutar da musulmi su fitino to ga sakamakonsa duk wanda ke cutar da mumini da mumina namiji da mumina mace sun musannan lam ya tubu bai tuba ba ya mutu yana yi walahum azabu jahannama to shi sani yana da azaba wutar jahannama za a sanya shi wuta ta dai kenan walahum kuma suna da walahum azabul jahannama ko walahum suna da azabul hari kuma azaba ta gobara azaba biyu kenan kun gane duk mai fitanar da mu'minai kowaye kada ka tunanin waɗannan ashabul uhudud dai a'a duk wanda adda wani abu wanda zai abin nan in ya rike shi al'umma za ta fitinu yayi to zai shiga cikin wannan kitsewa gane kana da ikon ka bada abu ka ki don kana shugaba don jama'a su wahala kai da kuna cikin mana ai kwana kwana babu wuta a kawo ta minti goma kuma ta dauke kuma a dawo a ce ka biya naira dubu goma ko takwas kamar dai an kamo ka da wurin bauta ai haka mabautar da an kawo tura da wannan bautar kuma a ce abu bai gyaruwa yana yiwa jama'a yanzu matsalar watan nan hoton baban gida na mulki take har yanzu ina ganin duk ɗan shekara talatin kila bai san wuta lafiya lau ba kuma a ce ba ta gyaruwa yana yiwa wai ba a dai son gyaran to duk wanda ke sa hannu don mutane su fitinu to ya sani yana da azabu jahannam walahum azabul hariq kuma yana da azabar wuta azabul hariq azaba ce wadda kullun ka hauhawa duniya ko lahira in ka tuba ma kai sa'a to duniya ka tuba abin nan abin nan ka bari idan ba kai sa'a ba kan mutu akan ta to ko lahira fa azaba za ta tafawa ba ce azabul harik kullama nadajat juludahum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab koyo shi fata su ta wuta ta canye ta sai mu mai san musu da wata fata sabuwa don su ƙara ɗanɗana azaba sannan tun kahin su mutu za ka iska sun mutu babu imani wani na kuwa wani na hargowa haka za su mutu walau tara in zai tawaffal ladina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq inda zaka gani kai mai karatu sadda mala'iku za su karbi rayukan waɗannan mutane suna bugun huskokinsu mala'iku suna dukan bayansu suna ce musu ku ɗanɗani azabar gobara tun nan duniya sannan ku tafi lahira kuma ku shige ta abin ba mai sauƙi ba ne duk wanda adda hannu ga wahal da mutane to ya yi maza ya tuba idan bai tuba ba to ga inda zai samu kansa dukiyar ka ba lahira ba ta ƙarshe ka ba a ɗaukar lauya ba a ba da hanci babu godfather bale ha kama ƙafa wani ƙafa kowa ba ha kama lahira babu mai ƙafa tsayi kowa kafafin rawa take yi bata tsayo ba to ka tuba tun duniya innal ladzina amanu innal ladzina amanu Allah ce amma waɗanda sun kai imani su kam suka tuba suka bar fitan da mu'minai maza da mu'minai mata wa amilu salihati sun kai aiki wanda yake mai kyawu na ƙwarai lahum jannatun suna da aljanna gonaki masu yawa tajari min tahti hal anharu quramu suna gudana karkashin suna jin dadi a ciki zalika al fawz wannan shine rabo al kabir wanda yake mai girma to masu cutar da jama'a ku yi kokari ku tuba inna bada sharabbaka إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
to wanda bai tuba ba ya ci gaba da yi Allah ya ce inna rabbaka inna badasha rabbika haqiqa damkar ubangijinka in yayi damka illa shadidun mai tsanani ce to kada ka bari ya damke ka don ba a kurcewa rahama ubangiji ke sa ana bari sun tsannan miya gona shedawa inna rahamati wasi'at kulli shay'in gane ko gafiru dhanbi wa qabilut tawb shadidul iqab gafiru zambi ne mai gafar zunubai ne idan an tuba amma amin amma idan ba a tuba ba to shadidul iqam tsananin azaba ne inna badasha rabbika haqiqa damqa ubangijin kala shadidun damqa ne mai tsanani kuma idan ya kama ba a kurcewa sannan wani bai karɓar ka gare shi inna akhazahu alimun shadid damƙarsa mai tsanani abin nan alim ce mai raɗaɗi ce shadidin mai tsanani to haka idan ya kama tsanani gare shi to ka tuba tun bai damke ka ba innahu kuma haƙiƙa ubangiji huwa yubdi wa yu'id ku sani fa ke halittawa da farko shike ƙara halitta wa yu'id kuma shike mayar da ita da ko tsale kai kana tai fa shi ya halicce ka fa tun babu ka haka girma ka ɗaukaka kabbon ƙasa da kuma zai mayar za ka mutu kuma ya kuma mayar da kai yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafur Allah mai yawan gafara ne kwarai don haka yace makan sa ghafur duk abin da kai ka tuba shi na yahe ma duk abin da kai duk zaluncin da kai duk abin da kai na yaudara ka tuba Allah zai yahe amin al-wadud kuma mai nuna soyayya ne shine wadud wadud allazi yuhibbu awliya'ahu ko yuhibbunahu shine wadud wanda ke son masoyansa kasa akwai wani shi bai ma kula da masoyansa ba ko ba haka ba sace awa da duk wanda ke son sa bai amfani da shi kuma haka ne akwai su suna nan kai dai ka son su ba son ka kana kallo sai ta ba wani abin nan kai ya kamata ya ma ba a yi kuma in kai magana a ce kayan lahi ta ban mace da kai ba lahira za ka ba shi farawa masoyanka ta kwan bauta ce ka bar masoyanka ka je da ɗar wani Allah alwajudu ne mai son wanda ke son sani zul arshil majidu ko kuma zul arshil majidi in abin nan na'ati ne sai ya koma ga majid ga arsh ko ga zuwa wato zul arshi ma'abucin al'arshi al-majidu ko al-majid shi ubangijin mai girma kuma al'arshin mai girma domin al'arshi shine mahi girma halittun ubangiji annabi ya sifanta muna girman halittun ubangiji tun daga sama ta farko tsakanin sama ta ɗai da nan ƙasa zuwa sama ta ɗai ta shekara ɗari biyar da cikin sama ta ɗai zuwa sama ta biyu ta shekara ɗari biyar in ka ɗauki wannan sama ta ɗai ka jefa a cikin sama ta biyu zai kasance kamar ka ɗauki zobe ka jefa a cikin daji sai sama ta ɗai ta ɓace a cikin sama ta biyu saboda faɗin sama ta biyu idan ka ɗauki sama ta ɗai da sama ta biyu ka jefa a cikin ta uku shi ma haka abin zai kasance ɗaya biyu uku cikin ta hudu haka abin zai kasance ɗaya biyu uku hudu cikin ta biyar haka zai kasance ɗaya zuwa biyar cikin shidda haka ne da ɗaya zuwa shidda cikin sama ta bakwai haka ne da sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ka jefa a cikin kursiyin ubangiji za ka duk halittun nan kamar ka ɗauki zobe ka wurga a cikin daji idan an ce ka lalabo shi kana ganin sa ya ɓace to idan ka ɗauki duk saman nan bakwai da ƙasai bakwai ka dunkule su ka jefa cikin al'arshin ubangiji to haka abin zai kasance Allah yana fauka arshihi fauka arshi majidi bi yanzu mai risala annahu fauka arshi majidi bi zatihi wa huwa hi kulli makanin bi ilmi al'arshin ubangiji kenan shine mahi girman halittu to karibi wanda an ubangijin wannan al'arshi yan waɗannan ɗan ƙwarorin halittu suna sun haga dama kuma ya ƙyale saboda ya tattali ya tanadin lokacin za zo ba gaugawa Allah ke yi ba don haka zul arshi ne ma'abucin gado ne almajid wanda ke mai girma fa'alun lima yurid fa'alun Allah mai aikatawa ne asalin fa'alun mai aikatawa da yawa don ba aiki guda ba domin Allah kullum aikin cikin aiki yake koyaushe da kake fa'alun lima yuridu mai aikata abin da ya so ne kowane lokaci irada a nan irada ƙadariya kauniya kenan ba shari'iyya ba irada kauniya wadda duk halittu sun shige a cikinta halittarsu ya halitta musu halayensu da ɗabi'unsu da abin da mutum zai samu da abin da mutum zai zama da abin zai same shi da abin da zai kure nai wannan ba a sa hannun ɗan adam gare shi ba don haka za ka mutu za ka rayu yawancin ranka abin da za ka ci ba hannunka a ciki da hannun Allah ya ci amma akwai irada shar'iyya wadda an rataye wani bangaren ta ga hannunka in kana son ka kika koshi ka yi aiki ka samu ba ka yankwancin ka Allah ya kawo kwannan da sama a kama kwannan abinci a ceci dan hutu a'a sai ka tashi ka bida irada kenan shar'iyya to Allah fa'alun ne mai aikatawa ne lima yuri daga abin da yaso wani wuri Allah na cewa inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukunta abin da yaso yaf'alu ma yasha'u wa yakhluqu ma yasha'u za ka gansu ayoyi da yawa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون زمو سأبو يزنزو دون هكا أبنجي فعال ني لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر sai Allah mai da hankalin masu karatu ko masu saurare waɗanda ake wa wa'azi masu hitunan mutane su koma baya su wayewayi rundunonin da sun rundunoni waɗanda sun ka yaudare mutane sun ka cuce su suna ina sun zan labari don haka duk mai wanda ya tsarma ɗamara don ya fitini mutane dare da rana to shi ta yi wata rana zai zama labari babu shi Allah ce hal a taka hadisul junud haƙiƙa lalle labarin rundunoni na yaƙi na fir'auna sun zo ma ka sani ba abin da fir'auna bai yi ba kada a haihi Musa an ka haihi Musa ko ba haka ba an faɗa mai cewa za a amshi wani mai za a wani namiji ya amshi mulkinsa yayi doka yayi dikiri an ka yi me abin nan an an ka horas da ungozomomi a cikin garuruwa an ka watsa cikin gidaje duk inda adda ciki ungozo mata sani an yi recording an rubuta an san lokacin haihuwa ungozo mana zuwa gaba gare ta za a haihuwa da an haihe namiji sai a yanki a jefas in an haihe mace sai a bari yusabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum sai da yayyanke jariri dubu saba'in wata riwaya ta ce dubu ɗari bakwai aka haihi Musa ware ni Musa a cikin gida ne dubara ka ba ta hishe ka don da fir'auna ya hita kun gane ku to labarinsu ya zo ma ya yi ta ya gama ya tafi ya bar Musa ya bar bani Isra'ila wa samud labarin samudawa ya zo ma duk waɗannan labaruka sun zo maka ka ga da sun kai tsaye an kai ta wahal da mutane suna ina sun tafi don haka ko ku yanzu da annan kuna da shugabancin kuna da komi to ku yi iyakar kokari kada ku wahal da al'umma wata rana abin zai tafi kamar tarihi balle zamani yanzu dan lokacin dan kaɗan nan ne duk wanda an ka ba shugabanci an ka ce shekara kaza ai dan kaɗan nan ne fir'auna an ce ya shekara ɗari hudu yana mulki amma ya ƙare to balle shekara hudu ko takwas kamar gobe Allah ce balil lazina kafaru a bari waɗanda suka kafirta su kan fi takaze suna cikin karyatawa don abin da ake faɗa musu sai su ganshi kamar tatsuniya ce ba ba haka bane wallahu min wara'ihim muhit alhali Allah wanda ya kewaye ne gaban su da bayan su wara kalma ce mai ɗauka kewayewa in gaba in baya duka wallahu min wara'ihim muhit Allah ya kewaye da su abin da ake karanta musu bal huwa qur'anun majid shi qur'ani ne wanda an mai girma fi lauhin a cikin littahi mahafuzun wanda yake tsararre wanda aga hannun mala'iku ko kuma wanda Allah ya rubuta dukkan abin da zai faru kamar inda aya ta gabata Allah ya gwada mana cewa ehi suhufin mukarramatin marfu'atin mudaharatin bi aidi safaratin kiramin barara ibnu qayyim ya ce wannan shine lauhul mahfuz amma dai lauhul mahfuz din a cikin Allah ya tsara komi ma fararna hil kitabi min shay'in ba mu yi sakaci ba ko mu cikin lauhul mahfuz mun rubuce shi abinda zai faru tun farkon duniya har ƙarshen ta wanda zai za a samu an rubuce abinda zai same shi an rubuce ƴaƴan da za ka haihuwa an rubuce komi an rubuce har zuwa ɗaya yake yi gare ka fi lauhin mahfuz a cikin littafi wanda yake tsararre la yamassahu illa al-mutahharun ba mai taba shi sai masu tsarki ba mai karanta shi sai masu tsarki ba mai imani da shi sai masu tsarki wannan sura ta kare sai wata sura kuma mai suna a tsari akwai lokaci ko lokaci ya cika su eh? ɗan jarida ya ce lokaci ya kare sai mu kwana ana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yahe muna kuma yafe muku shi ya biya bukatunmu duka ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya ba mu damana mai albarka samari masu yi tufafi a sanya mu a cikin addu'a mu ma Allah ya biya bukatunku mai bukatar a cikin jarabawa Allah ya bashi mai son bidar na armi Allah ya mai mai son sana'a shi ma Allah ya bashi mu ma ku sanya mu idan kuka yi addu'a Allah ya biya bukatunmu ya biya da abin ya gafarta mu zunubanmu ya shirya da mu shiri na addini wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk